السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا رانا 22 ba manta ba ga watan Muharram hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 28 ga watan bakwai miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun zo ƙarshen suratul ahzab yau za mu tashi suratul saba zuwa abinda Allah maɗaukin sarki ya so kafin mu fara bayani akan wannan sura za mu fara da gabatarwa kamar yadda muka saba na farko bayani akan sunan wannan sura suratul saba ba ta da wani suna wanda ya wuce suratul saba an yi mata wannan suna ne daga cikin wata aya da take a cikin wannan sura da Allah yake cewa laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal saba'i sunanta kenan sannan muqaddima na biyu shine a ina ne aka saukar da wannan sura malamai sun hakaito ijma'i maluman tafsiri kamar yadda abul farsh ibn jauzi da kuma fairuzul abadi da sauran maluma cewa suratu saba'i madaniya ce sai dai aya ɗaya daga cikin ayoyin wannan sura ana ganin aya ce da take makiya shine faɗin Allah maɗaukakin sarki غير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد سنن مقدمة أنا أكو بياني أكن عدد آيوين دون سورة كدش سورة تنادى آيوي hamsin da hudu kuma tana da kalmomi ɗari takwas da tamanin tana da harafi biyu. kenan idan ya zamanto alhassanatu bi ashari amsalha mutumin da ya karanta suratul saba zai samu lada ishirin. wallahu yudha'ifu liman yasha kenan sura tana da falala sosai wanda Allah ya ba shi ikon karanta ta ga adadin ladan da ake samu sannan Allah yana linka lada ga wanda yake so daga cikin bayansa muqaddima na hudu shine bayani akan mawdu'ati sura surar din nan a takeice me take karantar da mu tana karantar da mu cewa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da kuma bayanin yalwa na ilimi da Allah yake da shi Allah yana da ilimi mai yalwa kana gane yalwan ilimin Allah subhanahu wataala a yayin da kake karatun wannan sura sannan tana bayani akan wasu daga cikin maganganun da kafirai suke yi game da al'amarin da ya shafi tashin alkiyama sannan abu na uku Allah subhanahu wata'ala yana kafawa kafurai hujja azance cewa in ba a yi mamakin wannan ba to wancan ma ba abin mamaki ba ne saboda za mu ji a cikin wannan surar Allah ya yassare ma annabi Dawud dama ta sarrafa ƙarfe ba tare da an sashi cikin wuta ba ko an yi mai wata dabara haka kawai Allah ya yassare masa amfani da ƙarfe kama kana amfani da kaɗa sannan Allah ya baiwa annabi Suleiman mulki na duniya ya mallaki aljanu ya mallaki mutane ya mallaki dabbobi har itatuwa annabi suleiman yana magana da su amma fa su kafuran maka in ka tambaye su mutanen nan suna raye ko sun mutu za su nuna ma eh ba su raye sun mutu to sai Allah ya kawo kissar dan ya nuna musu in har za ku yadda sun mutu to ai ku yadda za a tashe su kuma ku yadda za a tashe ku wanda ya mallaki duniya ya yi ka kai da kan mallaki abun da bai taka kara ya karya ba wanda ya mallaki aljannu da dabbobi yau yana gurin Allah ka kuma yadda da wannan sai kuma kai ne za ka yi musun cewa in ka mutu ba za a tashe ka ba kaga mai hankali idan ya auna wa'annan bayanai sai ya gano cewa kafirai da suke musu na za a tashe su wannan bai dace ba sannan za mu je bayani akan kissar mutanen saba'i da Allah ya musu ni'ima suka kafirce wa ni'imar Allah Allah subhanahu wataala ya canza musu don mu kiyaye mu ma kan mu shiga irin wannan sannan a cikin surar za mu je bayanin wasu abubuwa da za su faru a filin tashin alkiyama halin da marasa imani za su kusance Allah maɗaukin sarki ya taimaka muna ya muni jagora ina ganin za mu taƙaita a nan sai mu fara da fana Allah maɗaukakin sarki alhamdulillahi ladi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard godiya ya tabbata ga Allah wanda shine yake da mallakar ma fi samawati wa ma fi al-ard dukkanin halittun da suke cikin sammai da dukkan halittun da suke cikin kasai mallaka ne na Allah walahul hamdu fil akhirah kuma Allah subhanahu wataala shine yake da godiya a ranar lahira ma'ana ɗan aljanna za su rinka gode masa suna cewa alhamdulillah kinan ahlul jannati fil janna za su rinka godiya ga Allah subhanahu wataala a ina a gidan lahira in Allah ya shigar da su aljanna وهو الحكيم الخبير شي الله مي حكمة ني خبير sannan kuma mai ba da labari ne game da ayyukan da bayan suke aikatawa ko kuma yana da cikakken gane halayen bayansa a dukkan abin da suke gabatarwa wajen aikata su zai ba su labari a na tashi alkiyama wannan surar tana ɗaya daga cikin surori guda biyar da suka fara da alhamdulillah saboda cikin alkur'ani mai girma muna da surori biyar da suka fara da alhamdulillah sura ta farko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin haka ne ko sai ka zo rubu'i na ƙur'ani ko kusan da rubu'i sai ka tarar da godiya ga Allah suratul an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أكنكم سي إن كتلكما كالزرب إن قرآني سي سورة الكهف الله يكيتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سي منيني سي ونن سورة suratu saba'i da Allah ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al hakimul khabir sai ka matsa ka ba ka tarar da suratu fatir sai ka tarar da suratu fatir shi yasa malaman tafsiri suka ce a wannan tsari da qur'ani ya kumsa ɗayan biyu ne koma wanne yana nuna ƙwarewa ta Allah subhanahu wata'ala idan ya zamanto jera surorin alƙur'ani tauƙifi ne wannan yana nuna cewa nizami na Allah ya bambanta da nizamin kowa kuma ya fi dacewa da nizami fiye da na kowa abinda ake nuhi da tauƙifi idan Allah ne ya ba da umarni ya ce a fara da fatiha sannan baƙara sannan ali imrana sannan nisa'i sannan kaza har a zo suratun nasi shi wannan ya zama tauƙifi ya lace ga yadda za a yi kai bi kawai annaka to yana nuna Allah shi ya san inda ya dace a sanya komai shi yasa zaka ga Qur'ani ya fara da godiya ga Allah da yazo rubu'i sai aka saka godiya ga Allah da yazo rubu'i aka ƙara saka godiya da Allah yazo rubu'in ƙarshe aka ƙara saka godiya ga Allah na ɗaya kenan na biyu in kuma ya zama ijtihadu ne min sahaba to yana nuna sahabbai Allah ya waffaqar da su da suke tartibi ajibi tsari mai ban mamaki da suka saƙa wa'innan surori kowace ta shiga rubu'i na alƙur'ani Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard haka ne ko kaga kenan ma din na an yi tagliban ne da ghairi aqil dukkan halittu har mutane sun shiga duk halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin ƙasa duk mallaka ne na Allah walahu alhamdu fil akhirati haka ne ko shine yake da godiya malamai suka ce alhamdu shine as-sana'u 'ala al-jamil bil jamil as-sana'u 'ala al-jamil bil jamil shine kayyabo ga abu mai kyau mana akan mai kyau ga abu mai kyau wanda aka yi maka shi ne ya zamanto wannan alhamdu kenan ita kalmar alhamdulillahi da Allah ya ce walahul hamdu fil akhira shi yake da godiya a ranar lahira ita ce maganar 'yan aljanna a aljanna kuma ita ce maganar da aka bude Qur'ani da ita kun gane ko Allah ya fara da suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin su ko ayi aljanna maganar su ta karshe shine alhamdulillahi wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin karshen magana ayan aljanna sune alhamdulillahi rabbil alamin kenan an fara da godiya ga Allah kuma an ƙare da godiya ga Allah Allah ka samu muna cikin waɗanda zai zama ƙarshen maganar mu shine anil hamdulillahi rabbil alamin Allah madaukin sarki ya nuna muna shi Allah subhanahu wataala wannan kalma ta godiya ita ce abu da ya umarci annabin farko da ita kun gane ko sannan ita ce ya umarci annabin ƙarshe da ita annabi nuhu abinda aka umarce shi da shi ne fa'izastawaita an tsawon ma'aka alal fulki sai Allah ce mene ne faƙulil hamdulillahi lari da jana min alƙawani zalimin kaga an umarci annabi nuhu da wannan to haka ma annabin ƙarshe Allah ce wa kulil hamdulillahi lari lam yattakhidh walada na misali kenan mu ma ana umarnin mu da menene faɗin alhamdulillah shi yasa yana daga cikin kalmomi masu daɗi da Allah yake so mutum ya yawaita yi mu yawaita godiya ga Allah subhanahu wataala muna cikin wadata alhamdulillah mun shiga yadda ba muna son haka bane alhamdulillah kowane hali dai alhamdulillah mu saba ma bakin mu da faɗin wannan magana ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah subhanahu wataala ya san dukkan abin da yake shiga cikin ƙasa yaliju bi ma'ana yadkhul Allah ya san dukkan abin da yake shiga cikin ƙasa ma'ana ruwa na sama da ruwan da za ku yi wanki ku zubar da matattu na mutane da za ku turbuɗe da matattu na dabbobi duk abin da aka ɓula ƙasa aka sa Allah ya sani wa ya isa Allah yake cewa wa ma ya kharuj minha sannan kuma dukkan abin da yake fitowa daga cikin ƙasa Allah ya sani kamar tsirro shuka kowace iri da ƙasa za ta fito da ita Allah ya san da ita wa ma yanzilu minas sama'i Allah ya sa abin da yake saukowa da shi daga sama kamar ruwan sama kamar walƙiya da ake yi da abin da ya kama da wani Allah ya san da shi wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama zuwa yin sama kawon mala'iku da Allah yake aiko su kun gane ko su je sama su dawo su je sama su dawo Allah ya san ko mala'ika nawa za su je sama ko mala'ika nawa za su dawo ayyukan kuna na khairi da za su je sama Allah ya san kowanne inda aikin ci zai bi wa huwa ar-rahimul ghafur Allah shi mai jin kai ne ga bayansa ghafurun kuma mai gafara ne ga wanda ya tuba daga zunubin da yake aikatawa Allah ka gafarta mana zunubanmu jama'a ku dubi wannan ayar wanda ya karanta wannan aya ya sadaka ya sadaka ya mika wuya ya san Allah ya kai inda ya kai a mai komai ya kai a dogara da shi ya kai a nemi biyan bukata gurinsa ya kai a zo gabansa a zub da hawaye don neman biyan bukata matukar kaje kana roƙon Allah bukata baka nuna Allah ya isa ya biya ma bukata ba kai asara saboda ni yayin da kake zub da kwalla a gabansa ya sani yana gani yayin da ka kashe wata ɗakinka babu mai ganin ka sai shi Allah ya sani yana ganin ka ba wani abu da yake koyuwa ga ilimin Allah a shewa ne da abin riƙewa Allah ne haka ma yayin da za ka shiga ɗaki ka ruhe za ka saba wa Allah wala Allah yana ganin ka kuma yana sanar da kai in kai mai kumya ne bai kamata kai ba yau misali kaɗai mahaifin da ya haife ka inda kai ɗa ne ka haihu a gaban shi bai kamata ka yi tsirara ba ka aikata alfasha a gaban shi ko ma ya ji baka so ko ba haka wani inda kai ɗan albarka ne to amma sai ka zo allan da ya yi ka yi mahaifinka wai shi za ka zo ka yi abin da bai so kuma yana kallon ka kuma ka ce ka gama lahiya ai ƙarya ne wallahi wasu fa ba bakin iyaye ne biyar su ba rashin kumiya ne da suke Allah ya zama to komi nasu na duniya rikici a rashin kumiya ka rashin kumiya Allah bai son abin nan ka san bai so kowa bai ganin ka shi kuma ka yadda yana ganin ka wai amma yi za kai ana gama lahiya ba gama lahiya Allah ka kare mu faƙaɗa lalladina kafaru la ta ati na sa'a to kun ji wata maganar banza kafari suka ce ai kiyama ba za ta zo musu ba nan ana bayani akan kafaran makka suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la ta ati na sa'a kiyama ba za ta tsaya muna ba kul Allah ya ce ce da su ya rasulullah bala a'a lamarin ba haka yake ba wa rabbi ina rantsuwa da Allah ubangiji na lata'tiyannakum ita kiyama wallahi za ta zo muku kun gane ko alimul ghaibi nan ne muke ko Allah subhanahu wata'ala shine masanin abin da yake fake la ya'zubu anhu mithqalu dharra babu wani abu da zai koyo ai la yaghibu ba wani abu da zai boyu ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da daidai da ƙwayar zarra ne, samawa ce, wannan abin yana cikin sammai ne, wala fil'ar da haka ma ko da yana cikin ƙasai ne, mana ba wani abu da yake cikin sammai ko cikin ƙasai, wala asubar min zalika ko abun da bai ke girman azzarra ba, ba zai boyu ga Allah ba, wala akbarun ko kuma abun da ya fi azzarra girma. illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin mubin mana an rubuta shi a cikin lauhul mahfuz abinda ido bai gani kun gane ko to komi karancin shi yana rubuci ba ba a san da shi ba an san da shi yanzu an tabbatar ilimi ya tabbatar akwai wasu kwayoyi na cuta da suke kama jikin ɗan adam suna shiga su yi tasiri a cikin ɗan adam in an ka haska na'ura wadda take hangen abin da ido bai iya gani za ta gano su ko ba haka bane za ka ji an ce ga sunan to har wa'inda ba su kai wa'innan ba duka Allah ya san da su suna rubuce kinan babu wani abin da zai koyi ma Allah abin da ya kamata kawai mu sadakar mu bi Allah mu nemi Allah ya tausaya mana ma la babu inda za mu yi ma Allah kwana kar Allah yake kallon mu cikin mu da wajen mu in kai na kirki ne ka ƙara kirkin in kai ba na kirki bane wala dawo ka gyara halinka dan kana yaudarar kanka ne kawai la riga san kowa liyajziyal ladina amanu don Allah ya saka wanda suka yi imani da aikin su na alheri wa amilus salihat suka yi aiki nagari ulaika lahum magfiratun wa inna suna da wani irin gafara a gurin Allah subhanahu wataala wa rizqun karim da kuma arziki mai daraja mana shine aljanna Allah subhanahu wataala zai saka musu shiga gidan aljanna wallabina sa'u fi ayatina amma fa wa'innan da suke gaugawa game da ayoyinmu shine alqur'ani suka kibi Allah madaukin sarki yake cewa mu'ajizina wa'innan fa basu zamo wa'inda za su gagare mu ba ai laysu bifa'itina min azabina basu isa su kubuta daga azabanmu ba ula'ika lahum azabun min rijzin alim ula'ika lallewa wa'innan lahum azabun suna da wani irin azaba a gurin Allah subhanahu wata'ala min rijzin alim ma'ana azaba mai tsanani daga gurin Allah subhanahu wata'ala na'am na ne mutum na'am na ga wajen shine nan da muka ce walladina sa'u fi ayatina ko wayanda suka yi gaugawa cikin ayoyin mu ma'ana suka kafirci suka kirin umarnin Allah da manzonsa mu'ajizina ma'ana laysu bi fa'itina min azabina ba sa iya kukuta daga azaban mu ulaika lahum azabun min rijzin alim wa innan suna da azaba wanda yake mai radadi ai azaban waji zaba na uquba mai tsanani da Allah zai musu wayaral ladina utul ilma Allah madaukin sarki yake cewa sai dai wa'annan da aka ba su ilimi sune kamar Abdullah ibn Salam da wa'anda suka kama da shi wanda suka yi imani allazi unzila ilayka suna ganin wannan abun da aka sabkar maka da shi min rabbika daga gurin ubangijinka huwal haq sun yadda cewa gaskiya ne daga gurin Allah wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma shi qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar Allah mabuwayi alhamid kuma godaddan sarki wanda ya cancanta a gode masa kun gane abin da ake mana ishara lokacin da wasu suke juyawa sannan wasu suke shigowa lokacin da suke kafir cewa lokacin da suke yin imani ina cikin mushrikai da kuma yahudawa da suka bijire suke yin imani sai Allah yake ambata mana amma fa akwai wasu su sun gazgata sun yi imani sun yi kauya haka duniya take tafiya lokacin da zaka ga ka mika hannu wasu sun jaye to wasu igiya za su sa su dauro ka su fito da kai kaje wannan a duniya duk lokacin da kagga duniya kowa ya ke ka ka samu matsala wani lokacin da kagga duniya kowa ya so ka ka samu matsala da adam dole ne yana da bangare guda wasu soka wasu kuma su ka idan ka je ka haka to sai ka ce alhamdulillah mun gode wa Allah ya zamto kai ya zamto waɗanda suka ka dan mugun halinka ne a'a ya zama dai sun kika ne don sabawa wata kyakkyawa aƙida da kake da ita su kuma ba sa son haka yake so da kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana da makiya amma kafin makiyin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ki manzon Allah ne saboda kyakkyawan ɗabi'a da bai da ita kowa ya san manzo yana da ɗabi'a mai kyau har ran da zai tafi Madina a matsayin hijira ajiya kafirai makiyansa tana hannunwa tana hannun shi saboda shi yadda da shi kenan rigimar ba nan na ake yin ta ba rigimar ta aƙida ce amma inda ta halayen ƙware ne an sallama da zai ta yi ce to zai hijira wanga kaya na wane ne wanga ajiya ta wane ce wanga ajiya ta wane ce to kai ma kai ya zamanto an kika dan baka da halin kwarai ne a ka zamanto mai hali na kwarai amma in mutum ya kika saboda aqida ku ta bambanta to ka zamo akan aqida mai kyau in ya so shi karbu da shi dan wata rana zai soka yasala ya ce wa yaral ladina utul ilm wa inda aka ba su ilimi su kam suna ganin cewa alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq abun nan da aka saukar maka da shi na qur'ani daga gurin ubangijinka shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma shina shiryarwa zuwa ga menene yana nufi alqur'ani kenan shi qur'ani yana shiryawa ne zuwa ga hanyar Allah mabwayi hamid kuma godaddan sarki Allah wanda yake sai Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru sai kafirai suke cewa su dai an koma bayani akan wa akan kafuran makka kamar su abu sufiyan da ‘yan uwan da suke da ra'ayi irin nashi na kafirci suna ce da sauran jama'a hal na dullukum ala rajulin ashe ba za mu nuna muku wani mutum ba yunabbi'ukum wai yana ba ku labari kaga kawo ba da su ciki ba yana ba ku labari cewa idza muzziqtum in kuka tarwatse a cikin ƙasa abin da aka yi tamziki kawawwatse kamar yanzu a ɗauki mutum a kaɗa cikin inji na nika ya bi kansa so biyu sai a wace naman shi kashi a ce an mazzike shi kun gane misali to su shi ne suke cewa iza mu ziktum in kun shiga cikin ƙasa kun wace ƙasa ta cinye ku kullamu mazzaki kowace irin kaga suka yi tauki da magana kowace irin watsewa mana kun tarwatse gaba daya ina abin da suka nuni da kullum mumazzakin fata ta hita gashi ya hita babu tsoka an ji sun yi nan kashi ya yi nan ga innakum lafi khalqin jadid wai ku za a yi muku sabon tashi mana za a tashi su basu ma yadda da su ciki ba fa Allah ga gare mu aftara ala Allah kadhiba haka ne ko ya dai kirkirkar ya ne ya jingina ta ga Allah an bihi jinna ko kuma dai auka ce ta kama shi haka suke faɗa ko dai ya kirkira ƙarya ne ya jingina ta ga Allah malamai sun ka ce aftara aliful wasl ce aka zo da ita a siga na menene na aliful qata ko dai ya kirkir ƙarya ya jingina ga Allah ko kuma hauka ce ta kama shi nan in ba sa'a ba wa'inda aka ce ma mahaukata akan da'awa ta musulunci ba su da yawa ko ba haka bane a dai dibe ka ana yawo da wani ya haukace a yanzu dai ban ce baya shekaru 20-30 da suka wuce ba shekara 15 zuwa yanzu a ƙa'ida a ƙida ta addini da waya a kalle ka a ce ma mahaukaci amma manzon ka ji abin da wasu suke ce mai saboda suna da matsayi sa ce ko dai ya yi ma Allah ƙarya ko dai mahaukaci ne Allah ce bal a'a lamarin ba haka yake ba balil ladina la yu'minuna bil akhirati a'a su dai wa'anda ba su imani da ranar lahira ba in sun mutu ba su tuba ba fil azabi to za su kasance a cikin azaban Allah waddalal kuma suna cikin bata alba'id mabayyani mana suna da nisa daga hanya ta daidai suna da nisa da hanya ta daidai suwaye waɗanda suka kafurce suka ƙibin tafarkin Allah subhanahu wata'ala Allah maɗokin sarki ka kare mu daga kafurci ka samu kasance daga cikin masu imani afalam yarau shin su kafurai wa'inda suke musu game da tashin alkiyama ba sa duba su gani ma baina aidihim abun da yake gabanin su nan ne ko ila ma baina aidihim game da abun da yake saman su shine ila ma baina aidihim ai ma fawqahum abun da yake saman su wa ma khalfahum da abun da yake bayan su shine wa ma tahtahum nan ana bayani ne akan abu biyu ga suna Allah ya fassara min as-sama'i wal ard na samai da ƙasa kenan sai zamanto afalam yarau ila ma bayna aydihim kenan min as-sama'i wa ma khalfahum min al-ard an gane misali ko shin su kafirai ba sa duban saman su ne su kalli sama kuma ba sa duban ƙasan su ne su kalli ƙasa in na sha alaci in fa mun so mu nakhsif bihim al-ard sai mu kisfi ƙasa da su mu sa ƙasa ta haɗe su aw nusqut alaihim kisafan min as-sama ko mu sako musu da wani yanki daga cikin sama yanki na azaba ko mu yanko wani bangare na sama mu jefo musu shine aw nusqut alaihim kisafan min as-sama ko ko kuma mu yanko musu da wani yanki daga sama ya zo ya same su mu halakar da su kenan babu dai makawa shi dai mutum ɗan adam duk inda ya je yana cikin tarko ne na ubangiji abu biyun nan su za ka kukuta da su ya zamto kahita tarko na ubangiji abu na farko ka koma inda babu sama ka taika nemo na ɓangare inda babu sama sannan abu na biyu ka nemi ɓangaren da babu ƙasa kine zamanto ba ka da alaƙa da sama ba ka da alaƙa da ƙasa to yau shi ke na kashewa mukan kalaya yana yi wa to ko in ba zai yi ba kana cikin tarkon Allah ne kinan koyaushe Allah yake bukata ka kana hannunsa ne inda me sammai da kasai duka a hannu Allah na su to kenan su ayoyi ne ayatullahi kauniya ne da muke idna da su muke la'akari da su muke duba mu ƙara sanin girman Allah suna hannu Allah riƙo ne na Allah da sai kuma kai ka zo ka ce a'a ka bijiri ai Allah ya ba mu labari ya ce a antum ashaddu khalqan am sama Allah ya ce menene bana ku mutane shin ku ne halittar ku ta fi wahala ko kuma sama da muka gina yanzu ku ba kanku amsa in har ka san ƙirar sama ta fi ka wahala ka ba kanka lahiya ka bai Allah kawai ka huta kina wannan kafirai da suke ta wannan hayaniya rashin rabo ne Allah ka kasa mu cikin wanda ba su da rabo inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib Allah ya ce inna fi dhalika lalle a cikin halittar sammai da kasai ayoyin da suke cikin sammai da kasai alamomi ne ne kulle abdin munib game da dukkan bawan da yake komawa zuwa ga ubangijinsa ayi muqbilun ila ta'atillah wanda yake komawa zuwa ga yima Allah biyayya walaqad ataina dawuda minna fadla haqiqa mun baiwa annabi dawud falala daga gurinmu annabi Dawud malamai sun yi ta kai kawo wace irin falala ce Allah ya baiwa annabi Dawud Qur'ani ya ambata mana wasu daga ciki mu koma cikin suratul baqara da aka je gurin yaki wane ne ya kashe jaluta a karanta min aya in je wa qatala wane ne wani ya ce wa qatala Dawud da jaluta ya ce wani ya kashe wani ko ya dawo a nasu ko kenan in mutum bai san alfa'il wal maf'ul bihi ba sai da sauna zai kama wa qatala dawudu sai zama qatala fi'l malin dawudu fa'ilun marfu'un jaluta maf'ul bihi mansub ko shikenan an gira mu gaddama to shi ya kasa bambance fa'ili da maf'ul bihi sai ce kai wani dai ya kashe wani Allah ya samu dace kun ga wannan falala ce ce taro na jarumai an haɗu da jarumai Allah ya fidda kai ta hanya alheri ta hanyar jarumta wannan falala ce daga wurin Allah sannan yana daga cikin falala da Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Dawud da ya bashi ɗa salihin bawa mai mulki wanda ya yi mulki duniya ga baki ɗaya yau yanka ce ɗanka shi ne a firizidan ɗin nijar ba ka za kwanan ka zauna ka yi ta tada kudin hanci kai kai baban firizidan na kwanan ganin ka to shi ya tsaya nan kenan to shi annabi dawud da falala daga ce an falala da Allah ya bashi Allah ya bashi dan shi ya mulki duniya ya mulki aljannu ya mulki dabbobi walaqad ataina dawuda minna fadla malamai suka ce a'a ga bai wannan ma za a faɗa muna wasu daga ciki kun gane ko ga su Allah ya ce ya jibalu ya ku duwatsu ma'ana wa ƙulna ya jibal Allah ce mun ka ce ya ku duwatsu agubi ma'ahu ku rinka yin tasbihi tare da annabi dawud ai sabbihi ma'a dawud ku rinka yin tasbihi tare da annabi dawud in yayi tasbihi kuma ku yi kun gane hikimar an ce da annabi dawud ya zo yana tasbihi ya gaji sai ji duci yana ta tasbihi sai ga ah duci ma yana yi kenan ni bari in kama jikina ina da misali kawai yanzu aje ne ana aiki a kawo buhun shinka a ce kowa shi ta ɗauka mu kai ne yana kaiwa gida kai ka kai guda goma ka gaji wai kana zaune sai ka ga mace tsohuwa ta ɗauki buhu biyar ta aza ga baya ta tawo ta ɗauka anya zama na yi maka sai ka ce dole ba kai maka yana ba za a yi ba ni sai daga ta sai zagaga kafirai za ta yi gurin yaƙi da mata suke tafiya da ya diba ya kafa in ya tsaya za a kalle shi sai shiga kan makan shi ya ga koya zama namiji da su malama suka ce yana daga cikin son da Allah yake yi ma annabi Dawud sai ya zamanto yana nan yana tasbihi sai ya ji duwatsu suna kama mishi kaga yana jin ƙarfi Allah cikin kwanne ne ya taɓa jin tasbihi na duci ko sau guda ne ashe ba girmamawa ba ne sannan allah maɗaukin sarki ya ce wa tsayir haka ma da duwa da tsuntsaye mana wasu harna da hutsayir muka hore mai duwatsu ai muka hore masa tsuntsaye wa alanna lahul hadid sannan muka lausasa masa ƙarfi yana aiki da shi duk yadda yake so kamar yadda yake aiki da menene da auduga suna tasbihi kamar yadda wa'incan duwatsu suke yi tare da shi kun ga wannan ba falala ba ne yau ina makera sun ka yi in kana son ka yi zobe ka kama kwakwashe-kwakwashe ka buga nan ka buga nan ka jijiya nan ka jijiya nan da shi annabi da ba haka ba ne haka zai ɗauko ƙarhin duk yadda yake so haka zai sarrafa shi sai ya aji yadda ka san lomar toba za ta yi ma wahala ka ɗebo ta ba haka ƙarfe yake a gurin annabi dawuda ba falala ba ce falala ce yau in wani ya samu wannan ai shi kenan kuma ya haye kenan ai shi ma annabi dawud ya haye malamai suka ce kamar yadda imam al-baghawi ya ambata da ake kawo dalilin da yasa annabi dawud Allah ya fore masa wannan riwaya ce wallahu alim bi sihhatiha amma ina kawo mana hikaya da malaman tafsiri su kawo annabi dawud ya kasance duk lokacin da ya ga mutum wanda bai sani sai ya zo ya tambaye shi wane ne kai menene ya zo da kai kaza kaza yana da kokarin kula da jama'a sai wata rana wani mala'ika ya zo da siga na mutum annabi dawud ya huskance shi ce mai wane ne kai kaza kaza kaza menene labari da zaka bayar game da annabi dawud yace a annabi dawud mutumin kirki ne sai dai matsala guda annabi dawud yace to me matsalar shi sai ce matsalar shi guda abinci bai da wurin ci abinci sai dai baitul mal sai dai dukiyar da aka tara ta baitul mal nan ne kadai yake cani kamata ya shi ma ya nemi na kanshi Nabi Dawud ya roki Allah ya ce Allah ka yassare min hanyar da zan samu abinci in dogara da kaina ya zama to ban dogara da baitul mal ba sai Allah ya hore masa ƙarfi sai ƙarfi ya zame mai kamar auduga to yanzu nema ta farko kenan idan kana da ƙarfi baka iya sarrafa shi ba ka more shi to sai Allah ya ce sai kuma muka koya mai yadda zai sarrafa ƙarfin ga ni'imar nan ta biyu sai Allah yake ce da shi a ni'imal ko a ni'imal sabirat ka rinka yin aduro sabirat mana riguna na yaƙi waɗanda suke masu yalwa ka je ka rinka yin su waƙaddar fissar amma fa wajen saka halka ka ƙaddara kakka bari ta zama babba kakka bari ta zama to ɗan ƙarama menene assar idan ka ɗauki silke na yaƙi ka saka a gaba za ka ga an yi wani zagaye haka an yi masa adandani wannan shine assart mana kai ta zamo mai nauyi sosai kuma kar ta zamo wadda ba ta da nauyi ka kaddara wajen yinta kina an koya mai an ba shi formil ɗin da zai yi sirke na yaƙi ya yi kyau kuma ya zamo abin burgewa sai annabi dawuda ya fara aiki kaga yanzu an ba shi jari ko kuma an koya masa sana'a sai zama to annabi dawuda a rana yana yin wannan sirke na yaƙi ya saida shi dirhami 600 ya saida shi shi gida ne dirhami 200 sun isa dirhami 100 sarka yake yi da su da ya same su sai sarka da su sai zamanto yana ci ne da aikin hannunsa sai samun zo sallallahu alaihi wasallama da yake ba mu labari game da annabi dawuda sai ce kana la ya'kulu illa min amal yadihi ko ba haka bane shi annabi Dawud ya kasance baya ci sai dai da aikin hannunsa duk abin da ya ci da iyalin shi aikin hannu kenan aikin hannu yana da albarka in ka ga mutum yana aikin hannu na kere-kere sai mu ce da shi yayo gadon su annabi Dawud ko ba haka bane kenan yana cikin arziki karama ne ba kaskanci bane annabin Allah wanda Allah ya yabe shi ana gaya mana sana'ar da ya rayu da ita ta rage darajar shi ko ta ƙara mai daraja to kai ma in kana ƴan ƙere-ƙerenka kana yuƙa ko aska ko minana kakkaji a ranka cikin ƙasƙanci kake kaji kana cikin daraja da girmamawa saboda kana da sana'a wadda waɗanda sun yi ka sun yi ta eh ka zo ka yi wasa kana dibin wani yana zuwa yana ka kwantinar kwantinar ba ka san yadda an kai ba roki takobin karata ya je ka sai suwa ka ci da iyalinka duk yadda mutum zai kalle ka a wanda za ka fara tuna da shi Allah jika annabi Dawud to ba sai ka ce alhamdulillah ba dan haka jama'a kowa ya rika sana'arsa kakkare na sana'arka kuma kakka yarda wani ya rena sana'arka kai ma in ka san kima kanka kakkare na sana'ar wani Allah madaukin sarki yake cewa wa'malu salihan ku aikata aiki nagari mana ku yi aiki dan Allah wanda Allah yake so inni bima ta'maluna basir Allah ce ni mai gani ne game da abin da kuke aikatawa na alkhairi ne ko na sharri ne wal sulaiman ar-riha wal sulaiman ko wal sulaiman ar-riha Allah ya ce shi ma annabi sulaimana ɗan annabi Dawud. Wane? Annabi. Ɗan annabi. Ko ba ga bane? Ɗin sai ga mutu ya zai na ta faɗi shi ɗan shehi wane ne. To wanga annabi ne fa, kuma ɗan annabi. To ga abin da Allah mai wanda duniya ba taɓa yi makowa shi ba. riha Allah ya ce mun hore mai iska dan kace ar-rih iska guda daya mana akwai wani nau'in iska kasan iska in wanda zai tafiyar da abubuwa ne dole ya zama kala guda in ya zama kala biyu aka yi krashin ana samun matsala shi sa za ka ga jirgin ƙasa ya jirgin ruwa me yake tafiya da shi iska idan iska aka samu rikicewar iska dole a tsadan iska ya bambanta yana iya samun matsala da annabi ruhu annabi suleiman an hore mai iska na rahama wanda yake amfani da shi Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari gudu'uha shaharun ma'ana tafiyanta na safe tsawon tafiyar wata guda ne akan wani abun hawa wanda ba wannan iska ba gane ko warawahuha shahar haka kuma tafiyan da zai yi da marece tafiyan da zai yi a marece shi ma shahar tsawon tafiyar wata guda ne ma'ana tafiyan da yake yi safe da tafiyan da yake da marece masu abin hawa wanda ba saman iska suke tafiya ba to sai sun yi wata biyu suna wannan tafiya kafin su cimma tafiyar da ya yi da safe ko da marece da ya tashi da fadawansa sai iska ta ɗauke su a ta yana nishaɗi na ta yana yin jirgin sama in ya ɗauke ka in an ka buɗe bitir yaya akwai matsala ko ba matsala akwai matsala amma shi annabi dawud sai ga iska in ya ɗauke shi annabi suleiman in iska in ya ɗauke shi ana ta yana hira babu wani matsala kai maɗauki mota ba jirgin sama ba idan direba yana tukinta bitir na gaba aka sabke shi ta yi tana daɗi da an kai mota san san bin sai ka ji an daina hira iska ya yawa ko ba ga wani to shi kuma iskan da ke tafiya da annabi suleiman da 'yan fadarsa saurin da yake ya fi saurin da mota take yi inda shi guduwa abinda aka cewa gudu farkon safiya kamar in hanci ya yi kafin a ce rana ta yi zafi in yi ɗan tafi to wannan ɗan tafiya da zai ta wannan ɗan lokaci tafiya ce ta wata guda kenan muƙaddara awa nawa kenan tahiyar hantsi guda hantsi a ce ya fara daga ƙarfe takwas zuwa goma ko sha ɗaya kenan duka muƙaddara awa uku tafiyar da zai awa uku in za ka hawa wani abun hawa wanda ba shi ba ba iskan ba sai ka yi tsawon ta awon wata guda to mu ɗauki misali mota in ta yi gudun awa uku daga nan tana kai ina tana kai dogon dutse ko ba kowace mota ba a to a cikin tafiya ko to yanzu nan zuwa dogon dutse in za ka tafiya kafa saman doki kana kwana nawa ana sati ba sati ko ana kwana nawa yanzu zuwa agades daga nan zuwa agades saman doki doki lahiya kai ma kana lahiya wata guda ana kai ba wata ko to kenan yana nuna tahiyar da annabi suleiman yake yi da hantsi ya je ya dawo ba kalmar tahiya bace nawa ake biya nawa ne tikitin din shiga jirgin annabi sulemana eh nawa ne tiket din ana bukin ana biya akwai mai da ake zuwa mai akwai ni'ima na Allah yana so ya nuna mana duk wata ni'ima da muke gani muna cikin ta kai an yi wa'anda sun cika ni'ima sun wuce rabin mu abun hawa a yanzu dai iya nau sani na mafi sauri shine jirgin sama jirgin sama kuma ba a hawan shi kyauta ko ba haka bane jirgin sama ba ka zuwa da ka zo ka shiga ya tafi sai an yi ta kaza an yi ta wannan a shirya wannan a shirya wannan kuma sai ka biya kuɗi ko amma annabi Sulaiman iska bugawa kawai ake yi ba a biyan komi duk yadda ka kai gwamnati in ka ce za ka ɗauki jirgi kullum ka je alje ka dawo sannan ka tai daga nan ka je Maroc ka dawo shi wannan ta kullun sai ka yi ta akwai matsala ko babu matsala dan nawa zaka kashe haka wallahi an yi musu ni'ima ba Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wal Sulaiman ar-rih annabi Sulaiman mun yasire masa iska guduha shahar ma'ana yana tafiya a kanta da hantsi tafiyan da ta kai tsawon wata ɗaya ga wanda ba irin wannan iskan yake ciki ba warawahu ha shahar sa'annan kuma yana tafiya a kanta in zai dawowa da wanda saurin yana kai tafiyar wata guda ga wanda yake ba cikin iskan ba ne ba salna lahu ainal qadr sa'annan kuma mun fito masa da ainihin ƙatar shi ne annuhas kamar yadda muka hore ma shi babansa ƙarfe to shi kuma sai muka fore masa nuhas muka fito masa da shi yana amfani da shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa menene gaba wa min aljinni man ya'mal bayna yadayhi sannan daga cikin aljannu mun hore masa shine wasu kharna lahu min aljinn mun hore masa daga cikin aljannu mun ya'mala bayna yadayhi wanda yake yin aiki a gaban sa yana yin gine-gine da abun da yayi kama da wannan bi idin rabbih duka mun yi wannan ne da umarnin ubangijin shi annabi wa annabi Sulaiman wa man yazik duk wanda ya karkace minhum daga cikin aljannu duk wanda ya karkace an amrina daga cikin umarnin da muke basuwa nudikhu min azabi sa'ir zamu dandana masa daga azaba na wuta zamu kona shi nan malamai suka ce amna yake nufi Allah ya hore ma annabi Sulaimana aljannu kuma Allah ya sanya mai masu tsare masa aljannun suwa ke tsaron aljannun mala'iku ne aka sa suna tsaron aljannun kun san shi aljani baya ganin mala'ika kun gani misali ko amma mala'ika yana ganin menene yana ganin aljani to da Allah ya tashi cika sama annabi Sulaimanan mulki sai ya sanya aljanu su rinka masa hidima in aljani ya yi rashin kumya ko ya kishi abinda annabi Sulaiman ya sa shi kai tsaye na za a yi mai hukunci wa zai mai hukunci mala'ika zai mai hukunci za a mala'ika zai sa bulala ta wuta ya ɗibge shi shi kenan ya tarwatsar da shi kenan dole-dole ne aljannu suka tsaya ƙarƙashin menene ƙarƙashin annabi suleiman suna mai hidima saboda duk wanda ya wasa ya gani yasa Allah ya ce duk aljanin da muka sa shi yi hidima ga annabi suleimana yaki to nan take za mu hukunta shi za mu ɗanɗana mai daga azaba na wuta za mu sa mala'ika ya musa duka da bulala na wuta ya tarwatsar da shi wa ya samu wannan kai ba aljanu su yi ma hidima ba ko kana ko kona ka shiga karga wani musulmi a jina ce assalamu alaikum yan mika maka hannu in ba sa a waɗannan ba ga kwana ko ba haka ba ne ko duk mutumin da za su haɗu da aljani ya tsorata sai mu ce mai ya ƙara ɗamara ya yi ƙoƙari ya jaddada ya ƙara mai imanin su ƙarfi don maza in sun haɗu da aljani sai dai ya kauce ba dai su su kauce mai da wannan ne maluma suka ce ashe yana iya yiwa a ga aljani kun gane misali ko yana yiwa ko bai yiwa sai dai in kai abu ka gani bai ɗauko misali abu huraira ya ga shedan ko bai gani ba ya zai ba manzo Allah labari ya ce jiya wani mai halitta iri kaza ya zo manzo Allah ya ce mai shedan na ya ce yaya kun kai da shi kaji kaji kaji kaji manzo Allah ya ce to ƙarya shi ma zai dawo haka kuma aka yi ya sake dawo ga karo na uku ne ya ce zan koya zan karantar da kai ga abin da in kun ka karanta mu ba ma iya taɓa abubuwa in kun ajiye wannan sunna ta tabbata daga manzala ko ba ta tabbata ba da kenan sai da na umar in sun ka haɗu da shedan shedan ke tunkaruwa ko kaucewa yake yi kaucewa yake wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shedani ya rike har sanyin harshe yana kawo ga hannun manzo Allah manzo Allah ce ba dan na tuna dan uwana Sulaiman ba da na daure kai yaran gari su zo suna yi mabuwa da su da wannan ne wasu malamai suka ce yana iya yiwa a ga aljini amma ba kowa yake ganin wannan da yake mun tsorata da shi da kaga wata halitta kai yanzu ta ganga kake wallahi wani tsoron hali yake yanzu wani in ba ya tsaye cikin duhu ya ga wani abu ya tattaro shi baki in ba haka sa'a ba kwana zai yi abun da ya kamata mu gane mu ne ya kamata aljani in ya gama ya ji tsoro ba mu ne in mun kaga aljani za mu ji tsoro saboda a duniya wane ne ya mulki wani mutum ne ya mulki aljani ko kuma aljani ne ya mulki mutum mutum ne ya mulki aljani ashe duk wanda kan mallaka wala baka jin tsoron shi shi yasa zaka ga waɗanda suka mallake mu ba sa jin tsoron mu kuma ba sa jin tsoron taba mu dan su kullun gane suke ai su sama da mu suke Allah ka kare mu yasa sai dai mu yi addu'a da kare mana shanin duk wanda yake so ya cutar da mu shi yasa zamu ji wani asiri da Allah ya tona ma shedan ka san aljanu tunda suna yi mutane burga su sun san gaibi sun yi kaza sun yi kaza sai Allah ya ce ƙarya ne aljani bai san gaibi ba aljani bai san gaibi ba Allah shine ya san gaibi shi yasa Allah madaukin sarki yake ba mu labari mu ci gaba ina ne ya amaluna lahu ma yasha su aljanu suna aikatawa annabi Sulaiman duk abin da yake so min maharib na ginin masallaci wa tamafil da kuma yin hotuna desen desen inda an ce a shari'a su ba laihi bane ayi abu kamar tsuntsu haka ko ayi abu kamar wani tasawir tasawirat da haka su a shari'an su ba laifi bane amma mu a shari'an mu ka yi abu kamar mutum ko kamar abu kaza abu mai rai mu a shari'a mu manzo Allah ya hana haramu an gane misali ko amma maluma suka ce su ko da an ɗauka taswirat ɗin da suka yi sun yi kama da tsuntsaye ne ko sun yi kama da mutane ne ko sun yi kama da itatuwa ne shari'a su ce mu ko a shari'a manzo ya hana Allah ya kada a yi an gane bambancin ko to suna yi mai wannan wa tamathil ko wa jifanin kuma suna yi masa akushi gane akushi kwano ko a ce daro ko a ce ƙasa abin zuba abinci an gane misali kaljifan kamar kududdufi eh kalmene ne kaljawab me aljawab jam'i ne na jabiya jabiya kunga aljawab da hausa in za ka fassara shi cikin kalmomin da ke kai kawo a bakinmu meye kama da shi amsa ko to nan kuma aljawab jam'i ne na jabiya abin da ake ce wani jabiya shine kududdufi an san tafki inda ake haƙa a ɗobo ƙasa ko a ɗebo laka in an kai mai ɗan gurbi in an kai ruwan sama me yake kwantawa a ciki ruwan tsayawa yake ko gumi yake yi irin wannan abin mi a sunan shi da hausa an gane kwatamce na ku bari wannan kai na kwana shi waɗi ko ba gaba to shi kenan wanda ya faɗi inda shi bai faɗa ba barin ƙara tambaya kamar yanzu idan inda ake ɗiba ƙasa ko laka aka yi masa gurbi an gane gurbi ko sai ruwa ya zo ya kwanta a gurin wannan ɗan abun mi a sunan shi da hausa wasu su ce mai kududdufi wasu ce mai tafki wasu ce mai menene in yayi girma tafki to kafin shi kai tafkin kududdufi kenan wanda bai faɗi sosai ba kududdufi ne to kududufin nan shi ake ce da shi jabiya ana so a sifanta ma girman kwanonin cin abincin da suke wa annabi Sulaiman saboda shi mai jama'a ne shi mai baki ne to suna kai kamar girman kududufi ka taba ganin kwanon cin abincin da yake girman masallacin nan sai zamanin annabi sulaimana sai a kera shi kyau sannan Allah madaukin sarki ke cewa qudurar rasiyat da tukane waɗanda suke akakkafai tukane na dahuwa zaka ga tukunya ta yi girma kamar rabin masallacin nan wadda sama da mutum dubu ko dubu biyu za su zo a yi abinci da ita su ci su tai su bar shi saboda su masu hidima ne lahira ce ake nema da dukiya duk abin da aka samu dukiyar gwamnati ta 'yan ƙasa ce ba ta aljihunsu ba ce da azurfa da zinariya ce ai ba mu ratsa ba ne wajen bayanin yadda aka yi wannan masallacin shi yasa masallacin kudus an yi shi ne da azurfa da yakutu wani kayan mai tsada da kasari da shi ne aka yi wannan masallacin amma nasara sai suka rusa shi suka ɗebi abin da za su ɗeba wanda buktanassar da ya zo shi ya rusa ya ɗibi abin zai ɗiba kun san an yi sarakai an yi mutane hudu da suka mallaki duniya ko biyu ɓangaren musulmai biyu ɓangaren kafirai to ɗanyen ɓangaren kafirai wanda ake ce da shi buktanassar shi da ya samu galaba akan yankin filistin shi ya zo ya rusa ya ɗibi abin zai ɗiba sun kwashi arziki fiye da tsammani inda wanda ya karanta tarihi lokacin da aka yi fatahu na andalus nan spain da tana hannun wane ne tana hannun musulmi lokacin da su tariq bin ziyad suka keta wannan guri aka samu nasara su mutanen spain saboda wadata daga cikin abin da suke duk sarki in yan mutu sai an samu zinariya kamar adadin girman shi sai a yi gumke shi sai a je a aje kun gane ko? to da musulmai suka ce nasara duka wannan dukiya sai su tattaro da suka so so kawo ta a musulunci ma duka kafirai daga ba suka zo suka yayyaya wannan abubuwa yau esfan tana hannu musulmi ne ko tana hannu kafirai akwai aiki gaba gare mu tashi mu kan makamu gane misali ko to shi yasa da yake ba muna fadawa bane akan sauran bayanai amma lalle akwai abun al'ajibi wajen gina wannan masallaci nan Allah yake cewa i'malu ala dawud shukra ku iyalan dawud ku tashi ku yi godiya ga Allah subhanahu wataala nan ashukuru ana nun ashukuru bilfil ku yi godiya ta hanyar yin aiki ga abin da Allah yake so saboda kakkumanta ran da ya wuce na mana bayani a hudu wanda na gabata nake cewa ashukuru na wa'an ashukuru bilfil wa shukuru bilkauli akwai godiya da baki akwai godiya da aiki na kawo wani misalin godiya ta aiki wanzu Allah ya kasance yana sallah haccinansa suna kumbura da na aisha ta ce ka zamna ka huta mana an gafarta ma laifin da kai da mai yanda ma ba kai ba ya ce ba zan zamo bawa mai godiya ba ko ba haka ba ne na kawo mana wani hadisi da manzala yake ce da wani daga cikin sahabbansa yake cewa ka rinka addu'a a bayan kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a'ini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik yana akwai ashkuru bil qawli wa shukru bil fi'li kowanne to nan ashkuru bil fi'li ne imalu ala dawud shi mana ku iyalan annabi dawud ku tashi ku yi aiki don godewa Allah qalilun min ibadi yashkur dan ne daga cikin bayina wa'inda suke godiya game da ni'imar da ni musu Allah ka sanya mu daga cikin ƴan kadan din da suke gode maka ina ganin ana nuna mana lokaci yayi amma da mun karasa wannan ayar mun dauke ta kuma tana ayyukan mu karfi goma da rabi amma mu dakata anan gobe ana kare sai mu tashi a nan abinda muka daidai Allah ya ba mu lada na muka kuskure Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu